بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara hudu, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara uku miladiya a yau insha Allah zamu yi majalisi na biyar. ko muna cikin suratul a'raf je mun tsaya ƙarshen aya ta takwas, yau kuma insha Allah zamu tashi a farkon aya ta tara. inda Ubangiji ta ke cewa wa ya Adamu uskuna anta wa zawjuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وبنجي تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا كي النبي آدم كزونا دكيد ما تركا الجنة فكلا من حيث شئتما ku ci ‘ya'yan itatuwan aljanna a duk inda kuke, a kowane waje, babu doka, amma wala ta ƙwaraba hazihi shajara, kada ku kusanci wannan bishiyan, aka nuna musu wata bishiya aka ce, kasu kusance ta mana kasu ci ‘ya'yan itatuwanta, fatakuna min zalimin sai ku kasance daga cikin masu zaluntan kanku idan kun yi haka. Ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya kori shaidan daga aljanna, saboda kangare wanda ya yi da kin yi wa annabi Adamu sujjada bayan Allah ta'ala ya umurce shi. To shi ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Adam ya zauna a jannan da shi da matarsa su ci abin da suke so su sha abin da suke so. Bishiya kwaya ɗaya ita kawai aka musu doka aka ce kar su ci wato ainihin wannan bishiya. Ita ne kawai wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kasu kusance ta. To lokacin da aka ce wa annabi Adam ya zauna aljanna da shi da Hawwa'u matarsa to shedan kuma sai hasada ya kama shi. Ya shi za a kore shi daga aljannan kuma a zo a ce annabi Adam ya zauna aljanna bayan shi yana ganin ya fi annabi Adam. To shine sai ya je ya yi iya abin da zai iya yi na makirci ya kama kai kawo domin ya fitar da annabi Adamu da Hawwa'u daga aljanna shine Allah ta'ala ya ce fa waswasa lahum ash-shaytan
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وبنجي تعالى فوسوس لهما الشيطان sai shaidan ya dinga sa musu wasuwasi yana sa musu a ransu ya saka musu wannan ya saka musu wannan domin su keta dokan Allah su je su ci wannan wato ƴaƴan wannan itaciya fa waswasa lahum ash-shaytanu sai shaidan ya musu waswasi li yubdi lahum domin ya bayyanar musu ma wuriya anhuma min sawatihima abinda suka suturce al'auran su da shi wato ya dinga musu waswasi don su ci ‘ya'yan itatuwan al'auransu ya zube abin nan tufafinsu ya zube a jikinsu a ga al'auransu. Wa ƙala ma na ha kuma rabbu kuma, ya ce, Ubangijinku bai hana ku ba, an hazihi shajarati daga wannan itaciyan ya ce, Karku ci ‘ya'yanta, illa an ta kuna malakai ne, sai dai don karku zama mala'iku guda biyu, au ta kuna min alkhalidin, ko kuma ku kasance daga cikin masu dawwama a ciki. wato Allah ya hana ku cin wannan ɗan itacen ne ko itacen wannan bishiyan don kar ku zama mala'iku kuma kada wato ku dawwama ma'ana idan kun ci za ku zama mala'iku kuma za ku dawwama har abadan abada a cikin aljanna to wannan shine ruda su da yayi wanda shi annabi Adam ya san cewa mala'iku ba sa mutuwa sai duniya ta zo tashi to kaga sai ya ji a ransa in sun zama mala'iku ba za su mutu yanzu ba za su dade suna moran aljanna sannan kuma zai zai so ya dawwama a cikin wannan ni'ima da yake ciki duk wanda ya zama yana cikin ni'ima ko mulki ko ta wadata bare so a ce abun ya kare ba zai so ya dawwama a ciki to da haka shaidan sai ya ruda shi da wannan a cikin suratu taha ubangiji ta'ala ce qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil mulki wa ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla adam bazan nuna maka bishiyan dawwama ba in ka ci wannan bishiyan yayan wannan bishiyan zaka dawwama aljanna kuma zaka samu mulki mulkin da baya tsufa shi yasa abdullahi bin abbas shi yana karanta an takuna malakaini nan da malikaini ku zama sarakuna ku zama sarakuna in ba ku ji don an hana ku cin itacen don kar ku zama sarakuna ne kuma kar ku dawama ce saboda wannan ayan ta nuna mulki ake nufi wa mulkin la yabla to amma dai qira'a ce shazza saboda haka kenan duka biyu idan kuka ci dan itacen za ku zama mala'iku saboda mala'iku ba sa mutuwa sai duniya ta tashi ta zo tashi sannan za ku dawwama a ciki kuma za ku zama sarakuna masu mulki a gidan aljanna sai roɗe su da wannan yace su ci wato ainihin wannan dan itacen saboda kwadayin su dawwama ya zama ba za su mutu ba suna ta cin wato ainihin abinci na gidan aljanna da abubuwa na jin daɗi na aljanna sai yace wa qasamahuma
wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin wa qasamahuma ya rantse musu inni lakuma ya rantse musu da Allah yace inni lakuma laminan nasihin wallahi ni ina muku nasiha ne ya rantse akan ƙarya yace wallahi yana musu nasiha cewa in sun ci wannan itacen za su dawwama aljanna kuma ba za su samu mulki wanda baya tsufa za su zama mala'iku duk ƙarya ne amma duk da haka kuma ya rantse da Allah yace wallahi nasiha yake musu wannan shine aikin shedan kenan ya ruda ka ya rantse maka akan ƙarya to su kuma annabi adam alayhi salatu wassalam shi bai tamanin wai mutum zai iya rantsewa ko wani zai iya rantsewa da Allah akan ƙarya ba shi ba tunanin wannan to da haka sai wannan abun sai rude shi sai ya karbi nasihan wato ainihin shedan to da haka sai ya ci dan itaci saboda a tunaninsa ya za a yi mutum ya rantse da Allah akan ƙarya har bai zai yi ba wannan ko ya za a yi wani ya rantse da Allah akan ƙarya bai tamani shaitan zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya ba shikenan sai da saboda haka ya rantse rantsuwa irin ta fajirci rantsuwa wanda take kai mutum zuwa ga wuta manzo Allah sai sun yace man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtadi biha ma lam ri'in muslimin laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alayhi ghadaban duk wanda ya rantse rantsuwan da ya san ƙarya yake yi don ya je ya ci dukiyan wani mutum musulmi zai hadu da Ubangiji ta alana mai kushi da shi. To, shaidan shi ya fara irin wannan rantsuwa ta fajirci, wato ainihin ta ƙarya, ya rantse ya ce wallahi nasiha yake musu. Wa ƙasama huma wannan mufa'alan laisat alababiha, asalin muƙasama shi ya rantse ɗaya abokinsa ma ya rantse. To, annabi Adam bai rantse ba, shaidan ne ya rantse da Allah yake nasiha yake masa. so da aka kasama a nan ma'anansa a kasama ne kawai wato ya rantse masa da Allah ka san daga cikin abin da mutum zai shigar da kai shine maka ƙarya kuma ya ce na rantse da Allah ya rantse da Allah ya ce abun haka yake kuma alhalin ba haka yake ba to da yawa in kana zaton mutum ba karbe zai rantse da Allah akan ƙarya ba sai shigar da kai to wannan shine abin da ya faru Allah ta'ala ce fadallahu ma bi ghurur fadallahu ma bi ghurur فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين Ubangiji ta lace fadallahuma sai ya ruɗe su bin gururin da abin da ya ruɗe su da shi na rantsuwa akan ƙarya, cewa za su dawama a ciki, kuma za su zama masu mulki ko za su zama mala'iku. Wato cewa za su zama mala'iku wasu sun ɗauki wannan a matsayin hujja ne cewa mala'ika ya fi ya fi mutum daraja. Wasu sun ɗauke saboda ai an ce musu za ku zama mala'iku, kenan kawo mala'ikun sun fi annabi Adamu kuma sun fi sun fi Hawwa'u. Kama ne suka ce a wannan ba hujja ba ne, abin da ya sa aka ce masa ya yarda ya zama mala'ika don kar ya mutu ne, kar ya mutu da wuri, sai duniya ta zo tashi, amma ba wai mala'ika ya fi annabi Adam sujjada abin nan daraja ba. To, ai, annabi Adam ɗin ne aka ce mala'iku su masa sujjada, kaga wannan ya nuna fifikon annabi Adam akan akan mala'iku, wannan matsala ne da malamai suka yi saɓani da yawa suka cika shafuna da yawa har kusan aka kasa sasantawa cewa da mutanen kirki da mala'iku waine ne suka fi daraja salihul bashar ba na nufin mutanen banza ba mutanen banza kan ko shakka babu mala'iku ne irin mala'ika ma fi shi daraja domin su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa sabawa Allah to duk mai sabon Allah kuma kaga mala'ika ya fi shi kenan amma na nufin salihul bashar mutanen kirki mu'minai da su da mala'iku waine suka fi daraja wasu mutanen suka ce mala'iku sun fi daraja saboda irin wa'innan ayoyin, da kuma irin ƙulla a ƙullakum indi khazainullahi wala a ƙullakum inni malak, wala alamun gaibu wala a ƙullakum inni malak, baran ce muku ni mala'ika ba ne, ta haka man mala'ikan kenan ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma man zakara ni fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi, wa man zakara ni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. wanda ya ambace ni shi kadai Allah ta'ala ce zan ambace shi shi kadai wanda ya ambace ni cikin jama'a kuma zan ambace shi cikin jama'an da suka fi wa'annan wato zai ambace shi cikin mala'iku kenan to sai wasu kace to ai mala'ika ya fi mutum kenan to amma idan ka dauki wasu ayoyin kuma wadanda Allah ta'ala ya bayani kamar cikin suratul abun nan lam yakul ladina kafaru innal ladina amanu wa amilus salihati me ayan take cewa ne ulaika hum khairul bariyah mu'mini wanda suka yi imani suka aiki na gari Allah ta ce ulaika hum khairul bariya wannan sune fiyayyen halitta to kaga mala'iku sun shiga nan su wakenan mutanen kirki wanda suka yi imani suka yi aiki na gari sun fi mala'iku to wannan shine zancen da yafi inganci sai dai a mala'ikun akan iya ware wasu a ce a cire mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfilu da mala'ikan mutuwa to sai a ce mu'minai na gari sun fi sauran mala'iku amma mala'ika juyi da mika'ilu da israfilu ko sai a dawo bangaren annabawa sun kai annabawa ko ba su kai ba tabbas zai manzala sa suma ya fi su daraja gaba ɗayansu ya fi mala'ika jibrilu ya fi mala'ika mika'ilu da israfilu da da mala'ikan mutuwa gaba ɗaya to kaga inda abin yake bayyana kenan to sai ya rantse musu ba maganan wai don mala'ika ya fi annabi adamu bane a'a saboda akwai ta siffa da mala'ika da yake da ita na tsawon kwana wanda zai dade a duniya bai mutu ba sai duniya ta zo tashi yanzu idan mutum ya shiga daula ai bare sai ya mutu dauri ba zai ya dai so ya dade yana moran wannan daula din to shi yasa annabi adam sai aka rude shi da wannan to shi dai rantse musu akan ƙarya fadallahuma ya rude su min gururin da abin da ya rude su da shi na ƙarya akan cewa da su dawoma da su samu mulki madawami a ciki falamma zaqa shajarata cikin sai suka yadda falamma zaqa shajarata yayin da suka ɗanɗani wannan itacen, wato ‘ya'yan wannan itaciyan, an ce sunanta asumbula, asumbula, sai suka ɗanɗani ɗan wannan itacen wato suka cike nan, badallahuma sau'atuhuma, shi kenan sai al'auransu ta bayyana, duk tufafinsu ya dinga zubewa kawai, ina zubewa ƙasa, sun yi laifi. Wata fiƙa sai suka haɗu ya sifani, suna ɗamfarawa alaihima akan al'auran nasu min warar aljanna daga daga daga bishiyan wato daga ganyen bishiyan aljanna shine ma'ana min warar aljanna ganye na bishiyoyin aljanna sai suka dinga sawa a jikin su suna ta sawa a jikin su an ce kowace bishiya suka tinkara sai ta kauce ba ta ba da ganyenta sai bishiyan baure atin atin baure ta sai ta ce bismillah kawai shikenan sai ta ba da ganyenta aka ce shi yasa ganyenta zaka gansu masu dan fadi masu ni'ima aka gyara zahirin ganyen da baɗinin ganye shikenan sai dai su tusseta al'auransu da ganye saboda wannan abin da ya faru da su wanadahuma rabbuhuma ubangijinsu sai ya kira su Allah ta'ala yace alam an hakuma ban hana ku ba an tilkuma shajarati daga waccar bishiyar nace kar ku ci dan itacenta ban hana ku ba wa kullakuma kuma nace muku inna shaytana lakuma aduwwun mubin nace shaytan makiyinku ne mai bayyanannen kiyayya na muku kashedi da shaytan kuma za ku yadda shaytan ya zo ya rude ku ya sa ku ci wannan itacen Allah ta'ala yana musu fada yana yi musu fada akan wannan abin da suka yi to sun ci daga wannan itacen an ce Hawwa'u ita ta fara ci matarsa kenan amma da ta ci ita ba abin da ya same ta saboda dokan dama na mutum biyu ne da ya saba ɗaya bai saba ba da ta ci ba wani abu shikenan shi kuma annabi Adam sai ya ci yana ce kawai shikenan sai tufafinsa ya fara zubewa a ƙasa me za ku fahimta cewa Hawwa'u ita ta fara ci saboda mata su suka fi rauni akan me akan maza kuma su za a fi yi wa wayo da wuri akan me akan namiji yanzu za a loba mace a baro ta to shi yasa ita kawai ta fara ci kawai to da yaga ta ci shi ma sai ya ci wannan ayan akwai dalili cewa bude al'aura mummunan abu ne shi yasa aka ambaci al'auran da sau'a sau'a ma'ana mummunan abu abu mai muni saboda al'aura ba a son ganinta idan mutum ya buɗe al'aurarsa wani ya gani sai abun ya ji ya masa muni birai so haka ba in dai mutumin kirki ne sai dai in ka gama mutum ya gama lalacewa kuma wannan zai iya tallen al'aurarsa ma a ko'ina amma in dai yana da sauran hankalinsa to birai so a ga al'aurarsa ba shi yasa ake ambaton al'auran da sau'a kawai mummunan abu saboda baraka so ka gani ba wani ma birai so baraka so a gana ka ba to shi yasa anan aka ambaci al'auran abun nan da sau'a kenan bai halatta mutum ya bar al'auransa ana gani ba ai su ma sun sani bai dace ba shi yasa tufafin su na fita suka kama ganyen ganyen bishiya suna ta lullube al'auransu saboda ba abu ne mai kyau ba manzala sa sama yace ifaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk ka kiya al'auranka karka yadda wani ya gani sai dai matarka kawai ko kuma baiwarka ku yanganka da ka saya su ne kawai halatta su ga al'auranka mace ma sai mijinta ne kawai ya halatta ya ga al'auranta so ne ya tambaye manzo Allah ya ce ya rasulullah idan ni kadai ne fa idan ni kadai ne fa zan iya ganin al'aura na manzo Allah sai ya ce Allahu ahqqu an yustahya lahu Allah shi yafi cancantan a ji kunyansa ka ji kunyan Allah mana to amma malai suka ce wato makruhi ne ko da kai kadai ne ka bar al'auranka a waje amma ba haramun bane saboda ubangiji ta'ala ko ka sa sutura ko baka sa ba yana ganin al'auranka amma dai zaka dan ji wani dari dari haka zaka ji abun bai yi maka ba to bai dace ba sai ka sa suturanka ko da kai kade ne ko da kai kade ne to sai abun nan a wani hadisin kuma la'alallahu an-nazira wal manzura ilai Allah ya tsinewa wanda yake kallon al'auran wani da wanda ya bari ana kallon al'auransa saboda masu wanka a bakin kogi zai suna bayyanar da al'auran su sani wannan ba ɗabi'a ta irin ta musulmi ba ɗabi'a ta irin ta kafurai irin ta dabbobi amma shi musulmi wato yana suturce al'auransa ko fitsari zai sai ya ji ya nemi wani can inda ba za a gan shi ba sannan ya fitsari ballanta na ka zo ka tuɓe tufafin kawai kana wanka a bakin kogi mota na wucewa kowa da kowa yana ganin ka wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba haramun ne a addinin musulunci to da aka zo da aka da aka yi musu wannan kashedin Allah ta'ala ya ce na hana ku na ce muku wannan bishiyan fa kar ku taba ta kuma na ce muku shedan makiyin ku ne tunda makiyin ka ne bare so maka alkhairi ba maki ne mabayyani ya za ku biyo shedan ku ci wannan bishiyan me yasa za ku yi haka cikin suka ba Allah amsa qala rabbana qala rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون Ubangiji ta'ala ya ce ƙala da annabi Adam da Hawwa'u sai suka faɗa dukansu biyun. rabbana ya ubangijin mu zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu wa illan taghfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin lalle zamu kasance daga cikin masu tabewa to kun ji wannan amsan ta bambanta da amsan shedan ko shi shedan da aka da aka kama shi da laifi aka ce fita daga aljanna bai bada hakuri ba bai tuba ba sai ce kawai shi dai kara dauren sa sai duniya ta zo tashi saboda kangarewansa annabi adam da hawa suka ce ya Allah mun yi laifi shine ma'anar zalamna anfusana mun yadda mun yi laifi ya Allah idan baka gafarta mana ba ka mana rahama zamu zamu kasance cikin masu asara ma'ana ya Allah ka gafarta mana ka tausaya mana kai mana rahama kada mu kada mu zama asararru sai suka roki Allah ta'ala ya yafe musu wato ainihin laifukansu Abdullahi bin Abbas yace lokacin da annabi Adamu ya ci wannan bishiyan an tambaye shi aka ce masa lima akalta mina shajara me yasa ka ci daga wannan bishiyan Allah ta'ala ce ban hana ka ba ban hana ka ka ci wannan bishiyan ba an hana ka kuma ka ci me yasa sai ce hawwa'u ne ta umurce ni na ci wato da matarsa hawwa'u ta ci sai ta ce to kai ma ka ci mana ku gane fa lamarin mata shi yasa idan ka biyo mata to za su kai ka su baro ka domin hankalin su rabi ne yawa hangen nesan ka ya kamata ya zama ya wuce irin na mace to ba komai ne in mace ta gaya maka ba sai ka je ka yi kawai a'a sai ka auna idan ba haka ba to za ta tsora ka akan wani abu wanda wanda yake ba shi bane shi yasa ake kaffa kaffa a cikin sha'anin wato sha'anin mata shi yasa wayanda suke neman alfurma wajen shugabanni sai suka gane sai su biyo ta wajen matansu su kama kafa da da mata shikenan matan in sun musu magana sai su musu wannan alfurman saboda yanzu mace ta ce ma kai abu sai ka ji zaka iya yi amma ba lalle ne kuma abinda ta faɗan nan ya zama shine daidai ba saboda haka dole ka dinga ka dinga taka tsantsan annabi adam yace hawa'u ne tace na ci to sai Allah ta'ala yace to daga yanzu ita hawa'u inji Abdullah bin Abbas zan mata uquba cewa ba za ta dau ciki ba sai da wahala ba za ta haihu ba sai da wahala wato in ta ɗauki ciki tana cikin wahala har ta haifi cikin in ta zo haifuwan ma kuma a cikin wahala za ta haifu hawa'u tana jin wannan magana sai ta wani ƙara ta yi ranna ta yi ƙara tana yin ƙaran kuma sai Allah ta lace ta wannan ƙaran kuma tsakaninta da ɗanta da za ta haifa wato in ta haihu za ta yi ƙara lokacin da za ta haifa kuma ɗan shi ma ya fito duniya zai yi ƙara zai yi kuka to wannan shine sababi saboda haka cin wannan dan itacen kenan shi ya jawo mata suke shan wahala wajen daukan ciki suke shan wahala wajen haifuwa wa ba'athu ummuhu hamalathu ummuhu kurhan wa ba'athu kurha kaga wa hamlu wa fisal salasuna sha amma wafiyarsa ta dauke shi da wahala kuma ta sauke shi a cikin wahala wahanan ala wahani kenan rauni kan kan rauni rauni akan wato ainihin rauni to duka dai wannan yana nuna mana duk abin da matarka za ta ce ka yi to ka tsaya ka yi nazari abin nan kafin ka yi shi amma wannan kuma baya nuna cewa wai matan su ko ba su da ra'ayi mai kyau a'a suna da basira suna da hankali suna da ra'ayi ko mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo sulhul hudaybiya yace wa sahabbansa kowa ya yanka taguwansa ma'ana kowa ya soke raƙuminsa ko taguwansa ko ya yanka ragonsa ba za mu yi aikin haji bana ba sai ba za mu yi umra ba sai wace shekara kafirai sun hana safai sai suka ki ya ga ba su umarni suka ki bi su suna ga za a dauki kaskanci sun zo za su shiga makka umra kafirai sun hana su kuma aka zo aka yi su aka ce to kowa kawai yayi aski ya yanka hadayensa kawai a koma to sai suke ganin su da za a shiga a mutu da ya fi musu akan wannan to da maza su ma ba su umarni ba su yi ba sai ya fushi sai tafi wajen matarsa ummu salama ta gani cikin fuci sai ta ce me yake faruwa sai yace baki gana umarci sahabbai na sun kisi ba sai ta ce to yanzu bari in baka bari in gaya maka abin da zaka yi kar ka musu magana ka je ka kama soke taguwan ka kawai da ka je ka kama soke raƙuman ka kawai kuma ka ce mai aske zai kawo maka aske zaka ga dasu yi manzo sama yana zuwa sai ya kama soke ainihin raƙuman sa sai kira mai aske ya ji masa aske kowa kawai bai yi wa kowa magana ba sai ya kama soke raƙuman sa ya kama ni yanka hadaya yana yin aski har suka kusa su yanki juna ma wajen yin aski to kaga mace ne ta bada wannan mafitan mace ne ta ba to wani lokacin shawarinta yana zama mai kyau amma dai ka zama mai kaffa kaffa kar ta je ta kai ka tabaro ka wannan shine gaskiyar magana qala rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin suka ce ya Allah mun yadda da laifin mu lalle mun zalunci kawunan mu zaluntan kai shine ka aikata wani abu wanda bai dace ba na sabon Allah idan kayi to kayi laifi kenan in baka gafarta mana ba ka tausaya mana zamu kasance cikin masu hasara Allah ta'ala ya gafarta musu amma duk da haka sai da ya musu ukuba bai kyale su ba qala ihbitu ba'dukum li ba'din adun Allah ta'ala ya ce ku sauko daga aljanna ku fita ku taho duniya ku rayu ba'dukum shashin ku aduwwun maqina libabin ga shashi ma'ana za a samu gaba tsakanin ku da shedan har duniya ta tashi akwai gaba a tsakanin ku ku sauka duniya amma za ku fita daga aljanna walakum fil ardi mustaqarrun kuna da matabbata a duniya wurin zama a bayan ƙasa wa mata'un da dan jin dadi ilahi ne zuwa ga wani lokaci shi lokacin da ajalin ku wato ainihin zai kare to anan ubangiji ta'ala ya ce su sauka su bar aljanna shi yasa shedan shi ya fitar da babanmu daga aljanna da mahaifiyarmu ba don haka ba kowa a aljanna za a haife shi da yanzu haka muna aljanna ba maganan wane dan wuta wane dan aljanna ba maganan zafi ba maganan rikici na ta'addanci ba maganan talauci ba maganan yunwa ba a wane yana shi kan ya ji dadin sa kai kana cikin wahala duk an riga an wuce wajen to amma shedan ya san cewa za a shiga wannan daular shi ne ta makirce ta makirce sai da ya fidda su daga aljanna don su zo su haifu a nan duniya na sai ya fidda su daga aljanna don su haifu a nan duniya shi na aka haife mu cikin zafi da sanyi mai tsanani da ƙura da wahala gashi nan dai yayan itatuwa ma da ake ta faɗan ma ba kowa ne yake samu ya ci ba lemo da ayaban ma da goban da ana iya yin so ana noma su a nan ƙasan ba kowa ne yake iya samun su ya ci ballantana kuma abubuwan da ake noma a wasu ƙasashe kaga wannan shine abin da ya faru Umar abin da suka ce abin da ake nufi da wannan magana da aka ce ihbudu an yi jami ku sauka ba ce ihbida ba ana magana akan annabi Adam da Hawwa aka ce ku saukan nan kenan sun fi mutum biyu sai malamai suka ce abin da ake nufi da annabi Adam da Hawwa da Iblisu da macijiya amma su malamai ba su faɗi macijiyan ba to ko ya uku aka tsaya jami'i ne ku sauka gaba ɗayan ku ku fita daga wato ainihin aljanna za ku zo kuna gaba a tsakaninku kuma za ku zauna a bayan ƙasa zuwa lokacin da kowa ajalinsa ya ƙare iya shekarun da aka yanka maka za ka sauka a duniya idan shekarun suka ƙare kuma shikenan sai ka tafi kuma ka bar duniya ya danganta me makomarka kuma Allah ta ce qala fiha tahyauna Allah ta'ala yace a cikin ƙasan za ku rayu wa fiha tamutuna a cikin ƙasan za ku mutu wa minha tukhrajun kuma daga kasan za a fitar da ku a sake tashin Qur'ani alkiyama zaka rayu a bayan kasa zaka mutu a bayan kasa in ka mutu za a tona kasa a saka shine kabarinka in alkiyama ta zo tashi sai a fitar da kai daga daga kabarin wa idhal quburu bu'thirat to wannan shine abin da zai ya faru shi yasa kowa kawai dole ya taho duniya duk yayan annabi Adam da su rayu a nan wato ainihin duniya ne a cikin suratu taha Ubangiji ta lace min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasan muka halice ku domin annabi Adam an halice shi da turbaya ne sannan a cikin kasan da mu mai da ku cikin kabarin ku kenan kuma daga kasan da an fidda ku lokacin da aka zo wato ainihin tashi alkiyama za a fidda ku saboda hisabi da kuma sakayya da za a yi muku kowa a saka masa gurgudun aikin da aikin da yayi to ka kenan sababin mu duniya mu rayu a nan duniya shine fidda babanmu da aka yi daga daga aljanna waye fidda shi shine shedan to baka da maki a duniya da ya wuce shedan domin kuma kamar yanda ya fidda kai daga aljanna kuma yana iya kokarin sa karka koma aljanna wannan aljanna ita ce za a komawa ga wanda ya samu rebo amma shedan so yake ku tafi wutar jahannama tare da shi Allah ya sauke sai Allah ta'ala ya ce
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Ubangiji ta lace ya bani Adama ya ku ‘ya'yan annabi Adam, in ka ji an ce bil Adama, to ɗan annabi Adam ake nufi kenan. Daga bani Adam ne, ibinu Adam ne sai ba shi ce bil Adama, wato ɗan annabi Adamu. An ce bani Adama, to ‘ya'yan annabi Adamu kenan, su ne mutane gaba ɗaya. Allah ta lace ya ku ‘ya'yan Adam, kad an zanna alaikun libasan, hakika mun saukar muku da tufafi wato mun halitta muku tufafi yuwari sau'atikum da zai suturce al'auran ku warishan da kuma karanja waska wato shine tufafi na ado anan kuma Allah ta'ala yana gaya mana irin ni'imomin da ya mana annabi adam ya samu matsala aljanna har aka cire masa tufafin sai zama da ganye yake suturce al'auransa to sai Allah ta'ala kuma yake tuna mana irin wannan ni'ima ta tufafi din ya saukar mana da tufafi mana ya halitta mana tufafi da muke sawa a jikinmu wanda za mu suturci al'auranmu shine tufafi na asali sannan warishan da kuma tufafi na yin ado bayan ka bayan ka sa dan na cikin sannan ka sa na waje kuma wanda yake mai kyalli mai ado saboda asalin shi wannan rishin din yana da ado yanzu idan ka duba ainihin dawisu to gashin dawisu nan shi ake cewa rish irin su gashin kaza irin agwagwa kaga za ga yana da wani dan zane-zane da ado to shikenan duk tufafin da zaka sa kai ado da shi sai a ce masa rishan to Allah ta'ala ne ya halitta maka wannan domin kai ado ka suturce al'auranka sannan kuma kai ado sai kana tafiya a cikin jama'a cikin nishadi baka da wani matsala amma da za a cire maka tufafi a ce ka zo ka wuce a gaban jama'a sai ka rasa yadda zaka yi in tufafin iya al'auranka kawai ya rufe ma wani dan lebe sai kaga duk kana cikin damuwa amma in ka ƙara wani tufafi a sama na ado sai kana tafiya a cikin nishadin ka baka da damuwa to wannan ni'ima ce ta ubangiji ta'ala da yayi wa wato ainihin bayinsa sai yace wa libasu taqwa zalika khairun amma tufafin tsoron Allah kuma yafi wannan alkhairi shine ka gyara zuciyanka ka suturce kanka da ayyuka masu kyau da tsoron Allah da dabi'u masu kyau saboda haka da an ganka kawai an game an ga mutumin kirki bawan Allah saboda haka sun ce abin nan izal mar'u lam yadanus min al-lu'mi irduhu wa kullu rida'in yartadihi jamil idan mutum bai bai bai zudda mutuncin sa ba to durigan da ya sa ma sai ta zama mai kyau in ka zama mai mutunci a cikin al'umma ka zama bawan Allah mutumin kirki ko baka sa riga mai tsada ba in an ganka za a yi shawanka zaka burge kuma amma kai mutumin banza ne kowane irin ka ka sa ma zaka samu matsala zalika min ayatillahi Allah ta'ala ce wannan yana daga cikin ayoyin ubangiji wanda suke nuna hikimarsa da kuduransa da cancanta a bauta masa la'allahum yadhakkarun an bayyana musu wannan domin su wa'azantu su ji tsoron Allah su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bangiji ta'ala yace ya halitta mana tufafi wanda zamu suturci al'auran mu da wanda zamu yi ado da shi domin mu gode masa mu yi ado da shi din na zahiri sannan kuma mu suturci al'auran mu na na sutuce al'aura lalura ne na ado kuma ba lalura bane tahsiniyat ake ce masa in ka same shi fallah in baka samu ba shikenan amma wanda zaka sutuce al'auran ka wajibi ne in baka da shi ko bara ne dole ka yi ka rufa wa kanka asiri ka sutuce al'auran ka to amma yin ado ma Allah yana son abun saboda hadisin inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai ado ne yana son ado saboda haka kai ado din yana yana yana burgewa kuma zai ƙara maka kima a cikin jama'a imam ali yana cewa hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa jadidu thawbika la yadurruka ba'dama takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrumu wa rasisu thawbika la yaziduka rif'atan inda al-ilahi wa anta abdun mujrimu ka kyautata tufafinka gurgudun ikonka ba ce ka matsawa kanka ba gurgudu yadda zaka iya imam ali yace saboda da tufafi ne ake girmama mutum a daraja shi in ka je wani wurin kai ba komai ba amma an gari ganka kawai sai a dinga baka wuri sai ka ga ana dan kakkauce maka sai ka ga ana daraja ka ana baka kima kila ma aljihun ka ko kobo babu amma saboda ka sa riga mai kyau mai tsada sai ka ga ana karrama ka amma in ka je da kaya marasa kyau wuri komin kudin ka komin darajan ka wani zai ture kai wuce dan bai ga wani wanda zai tsaya ya karrama ba to shi yasa Imam Mali yace ka kyautata tufafin ka iya yanda zaka iya don da shi ne za a daraja ka kuma a girmama ka ya ce sabon tufafin ka fa ba zai cutar da kai ba in dai kai mutum ne mutumin kirki ba zai taɓa maka imanin ka ba abin da ake so da zahirin baɗinin ya zama ya fi zahirin kyau ya ce tsohon tufafin ka kuma wani diddigagge da zaka sa ba zai ƙara maka imani ba ba zai ƙara maka daraja wajen Allah ba idan kai mujrimi ne in baka da tsoron Allah to ko ka sa wani diddigaggen tufafi kana nuna kai mutumin kirki ne ko na tawazu wannan ba zai kara maka daukaka wajen Allah ba sannan kuma sabon tufafi ko ba zai rage maka daraja ba a wajen Allah in dai matukar ka ji tsoron Allah wannan shine kaida to idan mutum yana da tsoron Allah kuma yana da halin da zai gyara tufafinsa sai ya gyara saboda izzansa ne mutuncinsa ne amma kar ka zo kana da hali ka sa tufafin da wani in ya ganka ma zai kyamanka wani bare so ya ci abinci da kai ba bare so ya zauna kujera ɗaya da kai ko taburma ɗaya da kai ba in ya ganka yana kau da kai yana wannan ba daidai bane saboda haka karkai karkai karka lalata mutuncinka amma in baka da shi ya zame maka lalura babu yanda ka iya wannan sai ka hakura to shine Allah ta'ala yake gaya mana cewa ni'ima ne mana da ya mana kaya na sutuci al'aura da kuma kaya na ado wannan ni'ima ce kuma mu yi amfani da wannan ni'ima din ubangiji subhanahu wata'ala yana son haka din yana son haka sai ce wa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah shine imani to kuma yafi kuma tufafi na zahiri aiki na gari da gyara halaye da dabi'u yafi ka sa riga mai kyau saboda shine asali ka gyara zuciyarka ka gyara halayenka da ayyukanka wannan shine libasu taqwa tufafi na tsoron Allah ya zo hadisi al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa imani tsirara yake tufafinsa shine tsoron Allah saboda tsoron Allah shine ra'su malil mu'min wato shine abun nan jarin mu'mini kenan shine babban jarin sa suka ce idhal mar'u lan yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya idan mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba to kaman tsirara yake tafiya ko da ya sa tufafi na zahiri kaman yana tafiya tsirara ne sai ce babu wani alheri ga mutumin da wato bayi da tufafi na tsoron Allah mafi alkhairin ɗabi'anka shine ka zama mai tsoron Allah babu alkhairi ga wanda yake sabawa Allah ta'ala ma'ana bai sa tufafi na tsoron Allah ba wa tazawwadu wa inna khaira fa inna wa inna khaira zadi fa inna khaira zadi taqwa ku yi guzuri fiyayyen guzuri shine tsoron Allah so da haka dan adam abinda ake bukata a jikinka kenan to idan ka ji tsoron Allah fa to sai kuma ka sa tufafi gurgudun yadda zaka iya iya arzikinka wallahi zaka burge mutane in dai kana da tsoron Allah ko ba mai tsada bane zaka burge mutane amma in baka da tsoron Allah ko min tsadan sa wallahi mutane suna duba halayenka ne kawai kai barbara kai wani burge su ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu bi umarnin ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce ya bani adama ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وبنجي تعالى يا بني آدم يا كو يا أن آدم wato mutane kenan wannan da da ace ya bani adam da ace ya ayyuhan nasu dutse ne saboda kowane mutum dan annabi Adam ne la yaftinannakum ash-shaytanu kada shaytan ya fitine ku ka shedi ne Allah ta'ala ke mana kar shaytan ya fitine ku ya kauda ku daga kan tafarki madaidaici ya kauda ku daga kan tauhidi ya kauda ku daga kan sunna kar ku taba yadda da wannan zai dinga muku waswasi a zuciyanku to ku ture waswasin kar ku yadda ku bi umarnin sa kama akhraja abawaykum min al-jannati kamar yadda ya fidda iyayenku daga aljanna annabi adamu da hawwa'u ya fitine su ya fidda su daga aljanna to kar ku yadda da wannan yanzu anhuma libasahuma yana cire musu tufafin su li yuriyahuma don ya nuna musu sawatihima al'auran su to kar ku yadda da wannan ma'ana ya zama sababi na cire tufafin su suna cin dan itacen shikenan tufafin su sai fita daga jikin su innahu yarakum amma ku sani shedan yana ganin ku huwa shi wa qabiluhu da jama'arsa rundunan samin haifu la tarawna ta inda ba ku ganin sa wato yana ganin ku ku ba ku ganin sa to kaga kenan za ku yaƙe shi ne a zuciyarku don ba ganin sa da aka yi ba duk abokin gaban da ba za ka ganshi ba ai yafi hadari gara wanda kake ganin sa in ya kawo duka za ka kauce kuma ka san ta inda za ka buge shi amma in ba ka ganin sa shi yana ganin ka ka kaga zai gama da kai kenan to kai kaffa kaffa da shedan وخالف النس والشيطان وعسيهما وإنهما ما حظاك نصف التهم كسابا مسو كتنغ تهما زوتي أنك كويوش إنا جعلنا الشياطين تبا منسن الشيطان أولياء سوني مسويا للذين لا يؤمنون وإن بصي إيماني با سنة وإن بصي إيماني با سنة بين شيطان شيطانو سوني وليانسو Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cikin suratu Taha yace fa kunna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjatika fala yukhrijannakuma fa li zawjika wala yukhrij fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa ya Adam wannan makiyinka ne da kai da matarka kada su fidda ku daga aljanna ko kar ya fidda kai daga aljanna fatashqa ka dawo duniya ka wahala mutum mai rayuwa duniya akwai wahala a ciki sai dai na wani ya fi na wani ne tsanani ko to yace ya adam wannan shaidan din makiyinka ne da kai da matarka kar ya fidda da ku daga aljanna ka zo ka sha wahala wato ka dawo duniya ka dinga shan zafi mai tsanani sanyi mai tsanani yunwa da wahalan tafiya da sauransu aka masa wannan kashe din to amma duk da haka Allah ya riga ya kaddara shine sai wannan yace wannan dan itacin a cikin suratul kafi afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lizalimin badala yanzu za ku riki shedan da shi da wato ainihin zuriyansa da shi da jama'arsa kenan a matsayin masoya alhalin makiyinku ne dukkanin su makiyanku ne da shedan da shi da jama'arsa suna gaba da ku tir da canjin da azzalumai suke yi me kun karki bayan Allah mu'mine sune masoyanka sai karki shedanu idan mutu haka ya bata to Allah ta'ala anan yana gaya mana kar mu yadda shaidan ya fitine mu kamar yanda ya fitini annabi Adamu kuma ya fidda shi daga aljanna da shi da matarsa ya zo a hadisi annabi abun nan annabi Musa ya tattauna da annabi Adamu annabi Adamu yake gaya annabi Musa yake gaya annabi Adamu yace kai ka fidda mu daga aljanna kai ne ka zama sababin fitowar mu daga aljanna muka zo duniya sai annabi adam ya ce musa za ka zarge ni akan abin da allah ya kaddara allah ya riga ya kaddara shi za ka zarge ni akan wannan sai annabi musa ya rasa abin da zai faɗa shine manzo sama ya ce fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa annabi adam sai ya kure annabi musa annabi adam ya kure annabi musa abin da yasa na kawo wannan kenan duk abin da annabi adamu yayi ba za ka zarge shi ba yana tafiya ne akan kaddaran allah sannan kuma wannan laifin da yawa allah har ya yadda cewa ya yi wannan laifin a lokacin bai zama annabi ba don karkace to ai annabawa ba sa saba wa Allah ya kuma annabi Adam ya saba wa Allah aljanna to lokacin bai zama annabi bane sai daga baya ya zama annabi daga baya Allah ta'ala ya zabe shi ya zama annabi shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa thumma ishtabahu rabbahu rabbuhu fataba alayhi wahada kaga annabi Adam ya saba wa ubangijinsa ya bata amma kuma daga baya Allah ya zabe shi ya shiryar da shi ya mai da shi annabin Allah kenan a lokacin da ya wannan laifin shi ba annabi bane daga baya ne ya samu annabta kenan dai yana nan annabawa ma'asumai ne ba sa sabawa Allah subhanahu wataala yayi laifi ya tuba Allah karbi tuban sa ya bashi annabta to zaka zarge shi akan wannan laifin yanzu kan sai dai ka zargi shedan kawai shi da dama yake son ka zo duniya ka wahala bayan nan ma yana so ya kai ka wutar jahannama bayan ya fidda babanka daga aljanna ko ya fidda kai daga aljanna to zo shi zaka zarga shi ne abokin fadanka annabi adamu ka ya ci galba a kansa amma kai ne yanzu ka zaka ci galba kan shedan ko ba zaka ci galba kan shedan ba wannan kuma sai ka dage ka ji tsoron Allah ka tanadi makamai na yakin shedan kafin ka iya cin galba a kansa Allah ta'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shedan yana ganin ku da shi da jama'arsa ta inda ba ku ganin su wannan malamai suka ce to gaskiya ya kan shedan abu ne mai wahala yanzu abokin gaban kan yin tinkare ka da takobi ai ɗayan biyu ko ka gudu ko kuma kai ma ka tinkare shi ka je ku gwabza a gawa zai ka da wani ya fi sauki kana ganin sa amma duk abokin gaban da baka ganin sa laɓewa yake yi sai kai wata yar kona sai ka ji an soke ka da mashi ko takobi ko an harbe ka to kaga wannan ya fi hadari to shedan shi a labe yake shi ba ka ganshi ba ma yana yakan ka kuma baka ganin sa to shi yasa abun da yafi komai muhimmanci wajen yakan shedan shine ka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin sa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan wai ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah duk lokacin da shedan ya sa maka waswasi naka naka je ka kai kai wani abu wanda ba daidai ba to ka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin shaytan shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim to in kai haka ka samu lafiya wani daga cikin magabata yana tambayan wani yace idan shaitan ya sa maka waswasi a zuciyanka ya kake yace sai in ture to in ya sake dawa kuma yace maka kai kaza fa sai yace sai in ture in ya sake dawa fa yace in ture abun a zuciya na ta to har yaushe inna zalika yadud wana zai tsawo har yaushe sai ce to yanzu idan ka zo wucewa a kofar gidan wani sai ya zama yana da kare ka zo ka wuce tare da mutumin mutumin yana tare da karensa a kofar gida sai karen ya bi ka ya dinga haushi ya dinga maka haushi ya za ka yi yace sai sai in kore shi yace in karen ya sake dawowa fa yace sai in kore shi in ya sake dawowa yana maka haushi yana bin ka fa yace sai in kore shi yace to har yaushe yaushe zai daina bin ka yace da za ka yi wa mai karen magana ka ce don Allah malam kai wa karen kan nan magana mana in yace wa karen kai sai kare ya koma ya shiga cikin gida sai ka tafi lafiya kalau baka da matsala yace to shaitan ma haka ne yana da mai gida ubangiji ta'ala ne ya halitte shi ka nemi Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin shaitan in Allah ya amsa maka sai kaga shaitan bai isa galba akan ka ba amma kai kade ka ce zaka yi kokowa da shi to akwai damuwa ba za ka iya ba don zai sake dawa ko ka ture shi zai sake dawa amma in Allah ya tsare maka sharrin sa kuma shikenan saboda haka babu abin da yafi addu'a da ta'awizi a wajen yakan shaitan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin shaitan Allah ta'ala ce hakika inna ja'alna shayatina mun sanya shaitanu sun kasance auliya'a sune masoya lil ladina la yu'minun ga wayanda ba su yi imani da Allah ba su yi imani da ranar lahira ba wato shaitanu sune abokanan su kuma sune masu taimaka musu duk wanda ya rike shaitan a matsayin abokinsa ko mai taimakon sa ya bata saboda ka shaitan zai tsora shi akan shirka saboda su je lahira su shiga wutan jahannama tare to shaitan gudun sa ake yi shaitan ana neman tsari da shi shaitan yakan sa ake ba za ka yadda ya zama mai gidanka yazo yana umurtanka da abubuwa marasa kyau ba domin yana neman ku tafi wutar jahannama ne tare Allah ya sauke sai Allah ta'ala ya ce وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
Ubangiji ta lace wa iza fa'alo fahishatan su kafurai kenan wayan da shaidan yake jagoranta. Idan suka aikata alfasha shine wani mummunan aiki na sabawa Allah ta'ala kamar shirka shirka da sauran abubuwa na sabon Allah idan suka yi wannan qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana mu kan fa mun samu iyayenmu ne akai saboda haka zamu yi abin da iyayenmu suka ce mu yi duk wannan shedan ne yake musu wahayi yake kawo musu hujja to ba iyayenku suna kan wannan ba suna bautan gumaka ba kuma ku bauta gumaka idan kuka ce ba za ku bauta gunki ba to kun ce iyayenku batattu ne kenan shedan sai ya dinga sa musu wannan waswasi sai su ce wallahu amarana biha sai Allah ƙarya su ce Allah ne ya umurce mu da aikata wannan mummunan laifin ubangiji ta'ala ce kul ka ga musu inna Allah la ya'muru bil fasha Allah ta'ala baya umarni da alfasha baya umarni da mummunan aiki ataquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu za ku kirkiri magana ku ce Allah ya faɗa alhalin ba ku san ya faɗa ba mana za ku yi wa Allah ta'ala ƙarya kenan Allah ba umarni da mummunan aiki saboda haka kenan kafurai idan suka aikata alfasha kamar wato yin shirka ko kuma su zo suna kewaye ɗakin kaba tsirara don abin da suke cewa shine wai tufafin da suka saba wa Allah da shi ba za su zo su kewaye ɗakin Allah da shi ba kowa in ya zo kaba sai cire tufafinsa tsirara sai kama kewaye ɗakin kaba sai ce haka iyayensu suke kuma Allah ne ya umurce su su yi suna yi wa Allah ƙarya kuma fa mata da maza mace za ta zo ta tuɓe tufafinta tsirara sai ta zo ta kama kewaye ɗakin kaba tana waka tana cewa al-yawma yabdu ba'dhuhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu wai yau al'auranta zai bayyana wani bangare ko gaba ɗaya ma wanda ya bayyana ma ba za ta halatta wani ba to kaga duka wannan a zamanin jahiliya an yi shi kewaye ɗakin kaba tsirara da yin shirka kuma duk shedan ne yake umurtan su da wannan su ce ai su sun samu iyayen su na yi to da haka su ba za su daina ba abinda iyayen su suke a kansa su ma a kansa suke to Allah ta'ala ba umarni da alfasha baya umarni kul inna Allah la ya'muru bil fasha duk wanda yace maka ka saba wa Allah to kace Allah ba umarni da alfasha shi yasa Abdul Qadir Al-Jiyari shedan ya bayyana masa sai yace masa ana rabbuka ni ne ubangijinka Abdul Qadir yace ƙarya kake yi yace ƙarya kake yi kai ba ubangiji na bane sai shedan yazo yace do Allah kai ka gane cewa yace ƙarya kake kai shedan ne sai shedan ya matso yace do Allah kai ka gane ni shedan ne sai ce da abu biyu na gane ka ce ana rabbuka baka ce ana Allahu ba don baka isa ka ce ana Allahu ba sai dai ka ce ana rabbuka ni ne ubangiji baka isa ka ce ni ne Allah ba na biyu kuma sai ya ce masa ya je ya aikata duk abin da yake bukata na alfasha duk abubuwa na sabon Allah ya ce masa ni ne ubangijinka na halatta maka duk haramun ka je ka aikata ya ce to da ka ce mini je in aikata kowane haramun sai na gane shaitan ne kai don Allah ta ce inna Allah la ya'muru bil fasha Allah ba umarni da alfasha to saboda haka idan wani ya zo shedan ya bayyana maka yace maka Allah ne kaje kai zina kaje kai sata kaje kai kaza to kace ƙarya yake shedan ne don Allah ba umarni da me da alfasha kuma baka yi sama Allah yi magana da kai ba ataquluna ala allahi ma la ta'lamun in za ku kirkiri ƙarya ku danganta wa Allah abinda Allah bai faɗa ba ku ce Allah ya ce duk wanda yayi ƙarya wa Allah ta'ala sai sani mako masa wutar jahannama ranar alkiyama qul amara rabbi bil qisti ka ce Allah ka gaya musu Ubangiji na ya yi umarni da adalci da istikama tsayuwa akan addinin Allah, wa ƙimu wujuhakum ku daidaita fiskokinku inda kulli masjidin a yayin kowace sujjada. Mana in za ka yi sallah ka daidaita fiskan kai zuwa ga alƙibla, ka fiskanci Ubangiji subhanahu wataala. An ce inda kulli masjidin a wayin kowane masallaci saboda a masallaci ake sujjada, amma yayin dukkan sallah ka tsaye da ainihin fiskanka ka fiskanci Allah subhanahu wa ta'ala, wada'uhu ku bauta wa Allah muklisi na lahuddina kuna masu tsarkake addinin don Allah, kama ba da akum ta'udun, kama yadda Allah ta'ala ya fare ku haka za ku koma. Ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu ikhilasi, wannan sharadi ne na karban aiki. In ka yi don Allah, Allah zai karba, in ba ka yi don Allah ba, Allah ba zai karba ba. Sharadi na biyun ya dace da sunnar manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ce kamar yadda ya fare ku haka za ku koma ma'ana kamar yadda ya halicce ku daga ƙasa ya halicce annabi adam daga ƙasa to haka nan kuma in ku mutu za a binne ku a ƙasa saboda haka daga ƙasa kuka fito kuma daga ƙasa za ku za abun nan za ku koma haka Allah ta'ala ya tsara halittan ku ranar alkiyama kuma ya tabbata hadisin Abdullahi bin Abbas hadisi ingantacce yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana mana wa'azi yana yi mana wa'azi da fadakarwa sai ce ayya ayyuhan nas innakum tusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla ya ko wanda kuke ya ko wanda kuke imani za a tashe ku ranar alkiyama kuna marasa takalmi kuna ainihin masu loba kuma kuna ainihin wato tsirara sai karanta kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda kuka zo a farkon halitta aka halice ku haka za ku koma zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ce za mu yi wannan alkawari ne za mu yi haka kenan yadda Allah halice ku haka za ku koma kamar yadda kuka zo duniya babu riga ba wando tsirara kuma babu takalmi kuma babu kaciya to haka za a tashe ku ranar alkiyama haka Allah ta'ala zai mai da mutane sannan ubangiji subhanahu wataala yace fariqan hada wata jama'an Allah ya shirye su wa fariqan wasu jama'an kuma haqqa alaihim adh-dhalala bata ya tabbata akan su wasu shiryayyu ne anan duniya da shiryan Allah wasu kuma bata ta tabbata akan su sun bata haka alka yufa al'umma kashi biyu ayan annabi adam kamar yadda zuwa suratu taghabun huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah ta'ala shi ya halicce ku daga cikin ku akwai kafirai akwai mu'minai idan Allah ya shirye ka sai ka gode wa Allah ta'ala in ka bata karka zargi kowa sai kanka haka Allah ta'ala ya kasa al'umma to Allah ya sa muna cikin shiryayyu batattun me yasa suka bata innahum muttakhadhu shayatin awliya sun riki shaytanu a matsayin su ne majibintan al'amuran su min dunillahi ba Allah ba duk abinda shaytan yace su yi shi suke yi shi yasa suka zama batattu wa yasabuna annahum mutadun kuma suna tamanin wai su shiryayyu ne kana kan bata kana kan hanyar shaytan amma kana ga akan daidai kake to ba batan da tafi wannan domin batan da ka gano kana kanta to tafi sauki ka dawo ka dawo kan shirya ka tuba amma in kana kan bata baka san akan batan kake ba to kan wani ranar dawon ka zai yi wahala to dukkan masu bin shedano suna kawata musu wasu abubuwa na sabon Allah da na shirka da na bidiyoyi to ko suna ganin cewa ai wannan abu shine shirya shine ma addinin to wayannan batan su tayi nisa dawowan su akan hanya yana da wahala idan zaka kira su kawo mutumin da ya nisa ne wanda baya jin kira ko ka kwale kira ba zai kira ba ya shiga jeji ya bata ka ce kana cewa wane ka dawo wane ka zo ga ba zai ji ka ba to shine irin batan wayannan mutane amma wanda ya san akan bata yake me sabon Allah da ya san yana sabawa Allah to dama zuciyarsa tana tsartsar in ka zo ka masa wa'azi ka kira shi zuwa ga daidai zuwa ga tabarki madaidaici zai bar abin da yake ya dawo wannan ya fi sauki ya shirya akan wanda bai gane akan bata yake ba to galibi yan bid'a ba su san suna kan bata ba domin bid'ar ne suke amma suna kuma suna kudurtawa a zuciyarsu lada ake basu duk abin da in kai kafa ɗari za a baka lada ɗari ko dubu to yaushe za ka bari amma wanda ya san bidi'a haramun ne bata ne ya nisance ta ko kuma in yana yin ta ma ya san haramun ne yana sabon Allah ko zalunci ya san haramun ne wannan in amar wazi zai ji zai amsa kira zai dawo akan tafarki madaidaici shedan bai tigal ba akan sa ba amma duk wanda ya dulmu yake saba Allah yana ganin lada yake samu to shedan ya riga ya gama da shi wannan yayi galba a kansa dawowansa kan tafarki madaidaici yana da wahala Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh